الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan dare na talata daren 22 ga watan ainihin wato goma watan shawwal jiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin manzumatu sulamil wusul ila ilmil usul za mu tashi baiti na 102 wanda shine karatunmu na bakwai insha Allah ta'ala قال الناظم رحمه الله والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إلا إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع عليه والشرك نوعان شركة كلا بيوتي kamar yadda alkufuru kufuran washirku shirkan wannifaku nifaqan an gane ko shi ma shirka ta kasu kashi biyu fa shirkun akbaru akwai babbar shirka bihi khuludun nari nan ba'u sababiyya da ita ko sababinta ne ake dawwama a wuta duk wanda kaga ya dawwama a wuta babban shirka yi idh la yughfaru domin ita babbar shirka ba a yafe ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha menene babbar shirka wa huwa ittikhadhu al-abdi ghayra Allah niddan bihi shine bawa ya riki wani Allah a matsayin kishiya ga Allah musawwiyan mudahiya yana mai daidaita shi da Allah yana kamanta shi da Allah mudahi yani mushabbiha yana kamanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala, musawiyan yana daidaita shi, yani ya ja'alu zalikal asharik wannid musawiyan lahu subhanahu wa ta'ala fi fi'lin min af'ali, au sifatin min sifati, au yani au amalin min a'mali. yana ganin yanda Allah ke kaza shi ma wancan yana yi ko yanda ake ma Allah kaza shi kadai shi ma wannan ana iya yi mishi fa hadha ja'ala zalika yani ash-shay mudahiyan lahu subhanahu wa ta'ala wa sawwahu bihi 'azza wa jal fa fa kana mushrikan kufran أكبر الذي يخرج من الإسلام يخرج عن الملة المحمدية وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر عند ذاك ينا نفاتر وانشان ند دم ألوك تشند cuta ta sauka a gare shi zaran wata matsala ta faru da shi sai ga yafza'u ila zalikal mad'u yana komawa zuwa gare shi kamar yadda wani shehin ke cewa in ka shiga kunci wato fanadi menene ka kira shi ya shehu tijjani ya tika bil madadi ce zai zo maka da dauki zai zo maka da taimako kaga wannan annabawa ma ba su samu wannan matsayin ba domin Allah ta'ala cewa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa iya fala kashifa lahu illahu Allah cewa ya amman yujibul mubtarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wanda ya shiga cikin kunci kunci ba mai iya fitar da shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya shiga cikin tsanani ba mai tsamo shi sai Allah azza wa jalla yaksiduhu inda nuzulid durri li jalbi khairin dan ya jawo mai wani alkhairi aw li daf'i sharri ko ya tunkuɗe mai wani sharri kaga ai tamaman an yi shirka da Allah aw inda ayi gharadin la yaqdiru alayhi illa al-malikul muqtadiru ko kuma a cikin duk wani wato al-gharad duk wani abin da ake nema al-gharad shine al-haja manufa duk wani abin da ake nema cikin wannan abin kuma la yaqdiru alaihi babu mai iya biyan wannan buƙatar illal malikul muqtadiru sai dai Allah da yake mai mulki kuma mai cikakken iko idan mutum yana neman yana roƙon wani Allah ta'ala cikin wata buƙata shine gharad cikin wata buƙatar shi wadda wannan buƙatar babu mai iya biya mai ita in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda shine al-malikul muqtadir kenan ya ƙayyade abokan da muka yi bayani jiya cewa alisti'ana bi ghairillahi shirkun fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin abin da babu mai iya yi sai Allah to ba a neman wala isti'ana wala istighatha wala isti'aza face sai daga Allah ta'ala shi da yake da iko akan dukkan komai ma'a ja'lihi lidhalika al-mad'uwi mad'uwi aw al-mu'azzami aw al-marjuwi tare da shi wannan mushirikin yana sanya wannan da yake roƙo ko yake girmamawa ko yake kwaɗayi daga gare shi fil ghaibi lokacin da wancan ɗin baya nan ya sanya shi sultanan bihi shike da iko akan shi wala Allah ma ya mutu ya halaka tuntuni ƙaba ta kashe shi yana wari an ji an birni kuma yanzu ya dawo yana roƙon shi shehu har motar shi ake roƙo bai hana ma kanshi mutuwa ba bai hana ma 'ya'yan shi tabewa ba bai hana ma jikokin shi da zuri'ar shi lalacewar rayuwa da kuncin rayuwa ba ya za kai ya iya tare maka la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun saboda haka yana ganin wannan shehin nashi ko wannan wanda yake roƙo ko yake bauta mawa ko yake girmamawa yake girmamawa ko da baya nan ma yana ganin yana da iko a kan shi ya tsali'u ala damiri man ilaihi ya fiza'u wa yana ganin shi wannan mutumin yana kallon shi ne ya tsali'u yana kallon zuciyar wanda yake mazan komawa zuwa gare shi ko da baya nan ko da baya duniyan ma daga wannan in bai zama shirka ba to menene shirka an gane ko saboda haka wannan shirka babba ce ita babu wani sassauci a kanta babu wani sauki babu wani dama-dama duk wanda ya mutu da wannan shirkar ba shi ba rahmar Allah ba shi ba aljannar Allah iyazan billahi subhana sai malam yace wathani shirkun asgharu wa huwa ar-riya fassarahu bihi khitamul anbiya ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وساوس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأى عنه مالن يتي والثاني بانغري نبي دما يتي والشرك نوعان النوع الثاني من أنواع أو من نوعي الشرك شرك أصغر أكوي كرم الشرك وهو الرياء ودئتتي رياء فسره به ختام الأنبياء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikamakon annabawa shi ya fassara karamar shirka da cewa ita ce arriya alhadith da ke cikin musnad za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar fasu'ila anhu faqala madha faƙalar riya ce mafi girman abin da nake jiye muku tsoron afkawa ciki shine ƙaramar shirka suka ce menene ƙaramar shirka ya ce riya ita ce ƙaramar shirka yi dan a gani ko dan a yaba riya ce kuma sifa ce ta munafukai yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila wa minhu yani min aqsami الشرك الأصغر وهو النوع الثاني من نوعي الشرك إقسام بغير الباري رنسوا دوان واندبا الله وباء رنسوا دقواسي الله من كان حالفا فليحلف بالله كما أتى في محكم الأخبار كما يندهزو تكن حديثي واندسك بيّننه كنت سيك أفيني فمن حلف بغير الله فقد kafara au ashrak nabi ce duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya kafirta ko duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya yi shirka to me yasa ya sanya shi cikin karamar shirka tare da cewa rantsuwa da wani Allah yakan iya zama karamar shirka yakan iya zama babbar shirka kamar yadda Sheikh Al-Uthaymeen a cikin Al-Qawl al-Mufid yayi bayani cewa idan rantsuwa da wani allah nan mutum ya yi shi da nufin cewa wannan abin da ya rantse da shi ya kai matsayin Allah ta inda zai iya jawo wani amfani ko ya ture wani sharri to in mutum ya rantsuwa da wannan abin ya yi shirka babba domin su ƙuraishu da ainihin ahlul jahiliya sukan yi rantsuwa da lata da uzza kuma suna i'tiqadi a mu'taqad ɗinsu cewa lata da uzza suna iya karewa ko su iya cutarwa tare da sun san da cewa ba su suka yi halitta ba su suka yi kaza amma sun tashi rantsuwa sukan ce wallati wal uzza sukan rantsu sukan rantse da ainihin wato gumaka haka yan shi'a sukan rantse da sayyiduna ali a lokacin da suke gaskiya amma ƙarya suka yi suke yi suna iya rantsuwa da Allah ma akan ƙarya daga wanda zai fifita ma wani akan Allah subhanahu wataala in ya rantse da wannan abin aiko yayi shirka kun gane wannan ko amma wanda ya zama rantsuwa ce wadda take tajiri alal alsun sabo ne kawai na da tun gargajiya ka saba ka rantse da baki ka rantse da kabarin babanka ka rantse da shuri ka rantse da kaza wannan sabo ne na jahiliya yanzu an tuba amma kuma abin har yanzu bai bar sai a ce karamar shirka ne saboda idan ba haka ba akai sake zai bayu zuwa ga akai zuwa ga babbar shirka sai a koma gidan jiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rantsuwa fa qala fi halafi wallati wal uzza falyaqul amantu billah nabi ce duk wanda zai yi rantsuwa gurin rantsuwan nashi sai yace wallati wal uzza sai ya rantse da lata da uzza to yace nayi imani da Allah saboda kaga ba da gangan bane sabo ne na da ka ko inda a ce irin hukuncin farko ne za a mutum sai ya zama kafir kenan ita karamar shirka ba ta dawamar da mutum a wuta a wurin jumhurin malamai duk da shekul islam yana da wani ra'ayi wanda shi ma dai ainihin wato ibn al-uthaymin ya kawo shi cikin alqaulul mufid cewa hatta karamar shirka ana jiye mutum tsoron ya fada halin a kiyafe mishi saboda ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wannan masdari muawwal ne ma'anar shi inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi ta kuma nan ya zo na kira ne ta kuma na kira wato ta zo a siyaki na me a siyakin nafi tufidul umum daga sai ya ce fa'amma zalika a shirkal asghara wal akbara ma'an kaga akwai abin tsoro a ciki to saboda haka ya kawo rantsuwa da wani Allah a nan cikin ƙaramar shirka ya kusamun bi ghairil bari kama a tafi muhkamil akhbari wa man yafiq bi wada'atin da wanda yake amince mawa wada'a wato wada'a wani abu ne da suke rataya kamar a ce wuri haka dana samo shi cikin ruwa dan fari haka wanda ake sa mishi zare ana sa shi a wuya har yanzu wanda yake ganin in ya rataya wuri zai samu kariya in an sama yaro zai kare shi daga kambun baka zai kare shi daga kaza to kaga wannan ita ma karamar shirka ce za ta bayi zuwa ga me mutum ya dinga ganin wannan abin shine zai kare dan shi ba Allah ba shine zai kare shi ba Allah ba daka sai ya zamanto babbar shirka daka karamar shirka ita kofa ce ta babbar shirka au nabi ko kuma wanda yake amince mawa nab nab shine haure asali hauren giwa ake kira da nab amma hauren da ake nufi anan shine ainihin wato haure na ad-dab'u nabu ad-dab'u ad-dab'u shine kura kura kenan ita ce addabu to su a ƙuraishawa sun canfa hauren kura suna ganin cewa hauren kura yana ba da kariya daga cututtuka sannan yana tsari ne kawai yadda ake cewa bara ko sai ai wani yana da tsari yana da girka a jikin shi to sun ɗauki hauren kura in mutum ya rataya shi ko ya sa shi a jikin shi ko a cikin gidan shi ko a ɗakin shi ko a abin hawan shi ko a shagon shi ko a gurin neman kuɗin shi zai samu kariya daga dukkan wani wanda yake nufin shi da sharri to amince ma ire-iren waɗannan abubuwan na tatsuniyoyin gargajiyancin farko to yana kaiwa zuwa ga babbar shirka da ka a nisance shi au halkatin ko wanda yake amincewa da yarda da wani zobe zai kare shi har yanzu ana da me ana da wa'annan camfa-camfan akan azurfa akan tagulla akan wane ne in dai zoban nan na jikinka ba wani ciwo da zai kama ka ko sihiri aka ma sai dai ya makale a jikin zoban wannan duk shirme ne a bar shi au a'yuni dhi'abi ko yin amfani da idanuwan kyarketai ai muna fassara dhi'ib da kura ko to kaga yanzu ya mun kawo ad-dab'u dazu ko nabu ad-dab' sai kuma adh-dhi'ib shi adh-dhi'ib kyarkece kenan shi kuma addabu ita ce asalin sunan kura to da ka ido na kyarke ce tunda an ce yana haddul basar yana da gani kwarai to sukan yi amfani da shi gurin neman arziki da alheri ku gane ko to wanda yake amincewa da canfa wa'annan abubuwan yana zai iya fadawa cikin karamar shirka au khaytin ko wani zare kamar yanda za kamar a ce su guru da laya da kambu da wane ne da ake ratayawa a jiki aw udwin minan nusuri ko ta gaba na tsuntsaye annusur tsuntsaye masu farauta kamar su shaho kamar su me take da suna ne tsuntsu wanda yake yana da hadari kamar su misali hankaka kamar shi annasur yafi a fassara shi da shi miki aiwa miki yafi a fassara shi da miki annasur kun gane ko to wanda yake idanuwan miki din nan a je a yi camfi da su ko a ɗinke su cikin wata fata a mai da shi laya ko kuma a je a busar da shi a sa shi cikin wani ƙoƙo ko wani abu makamacin haka duk dai suna da hanyoyinsu na surkulle an fahimta to duka waɗannan mutum in yana yadda da su zai faɗa cikin ƙaramar shirka alwatarin ko kuma alwatar alwatar zare ne da ake rataya mawa dabbobi a wuya duk da asali alwatar zaren baka zaren baka na kwari da baka wannan zaren da ke jikin icen inda ake makala kibiya a harba to sukan yi camfi da shi shi ma amma ba kowane irin zaren ba dai kusan zaren baka ba kowane dama zare ake sawa ba irin wannan zaren sai su rataya mawa dabbobin su yana kare su daga kambun baka kuma ba a satar su ba a kaza ba a kaza duka shi ma camfa camfa ne au turbatul quburi ko kasar kabari har yanzu akwai wanda bokan da zai ce wani aje a nemo kasar kabari za a yi wani aiki mutumin da a banza ma an yi mutuwa yana tsoron zuwa makabarta amma saboda abin duniya sai a tura shi a ce sha biyun dare ka je ka nemo kasar tsohon kabari ka kawo to kaga ai an za a tafi zuwa ga babbar shirka ko kwarai kuwa li ayyi amrin ka'inin ta'allaka wa kalahu Allah ila ma allaka da duk abin da mutum ya rataya ya rataya ma kanshi kowane kalan abu ne ya ɗarfu da cewa a wannan abin shi zai taimake shi to wakalahu Allahu ila ma'allaka Allah sai ya jikuntar da shi zuwa ga abin da ya rataya ma kanshi tunda ya sarkafa ma cewa sai yayi kaza ya samu kaza sai ga in bai yi ba din kuma ba zai samu ba domin ana inda zanni abdi bi tunda ya manta da Allah ana ganin Allah ba zai taimake shi ba ya rike wa'incan surkulle da shirme to sai zama in ba shirman yayi ba ba zai samu biyan bukata ba sai ta ƙara zurfi a cikin a cikin batashi a cikin batashi ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat balla yash'urun karka dauka kuma ya ci banza kenan a'a akwai ranakin dillanci sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin kar boka ya ga yana ta bada magani ana samun nasara yana ta bada sa'a barayi na ta sata ba a kama su yana ta kaza ta lalace domin ya zunuban nashi su kai mizani su cika da kyau a ji daɗin dandakar shi a jahannama Allah ta'ala ka shirya taddam thumar ruqa min hummatin aw aini sa'annan ruqya da in ana bayani akan shirka sai ai zancen ruqya saboda ruqyar akwai ta shirka akwai ta sunna to sai ai bayani to sannan ita ma arruka jam'in rukuya kenan addu'a da ake yi a tofawa mara lafiya asali rukuya ko zazzabi kake za a ma rukuya yanzu ne muka dauka da an ce ina neman mai rukuya sai a dauka aljanu gar ina da mai aljanu ne a ba mai aljanu kadai ba ko ciwon kai ko masassara ko kwali ko estoma estoma ga ta bana ma ya kamata a ce ta zamani ya kamata a ce rukuyan ma ake mata ko da wannan fali na tsiya da astaghfirullah ga tifoyit da wayo innan cututtuka a dinga rukuya dama shi asali shine asali magani na, na addu'a shi garanti ne shi wancan dama magani ne ko a gwada ne a gani e. to saboda haka thumma ruqa min hummatin aw aini wato sannan rukuya da ta kasance daga masassara musamman masassara ta cizon maciji saran maciji ko harbin kunama aw aini ko kuma musassara ainihin rukuya da ake yi saboda kambun baka fa'in takun min khalisil wahayaini in har ta kasance daga tataccen wahayi daga ƙur'ani da sunna tabbatattu ne fa za ka min hadiyin nabi wa shir'ati wani yana daga cikin shiriyar manzan Allah sallama da shari'a shi annabi ya yi rukuya an mai rukuya an yi rukuya a gaban shi duka bai hana ba ya yi rukuya saboda yana daga alhassan da hussein yana karanta musu mai أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة in zai kwanta bacci yakan yi tubusa a hannun shi ya karanta kulhuwa da falaki da nasi ya shafe dukkan jikin shi an mushi so da na aisha lokacin da bai da lafiya sai ta sa hannun annabi sallama ta karanta ta shafa mai a jikin nashi sanda aka mai sihiri mala'ika jibrilu da mika'ilu sun zo sun karanta mai falaki da nasi kaga an mushi sannan ya ga ana yi na sha ba ta da lafiya wata na mata addu'a sai ce ki mata rukuya da littafin Allah na ya tabbata cikin wato ainihin sahih na ibn hibban an gane wannan ko abinda dai annabi sallama ya kwadaitarwa shine kar mutun ya nema kuma alladhina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala bi rabbihim yatawakkalu kai nema daga wani duk da neman ma ba laifi bane ba zunubi ba ne amma yana cikin kamalu tauhidi wa tawakul karka nema daga gurin wani amma sanda ibtida'an shine yazo yace zai maka ba kai ka zo ka roke shi ya maka rukuya ba ba komi baya da nakasa komi na tauhidi inda ai annabi sallama na Aisha ta mai bai da lafiya ko malaika jibril ya mushi ba shi da lafiya yana cewa wato ainihin bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika haka malaka jibril yake karantawa manzon Allah sallallahu ya tofa mushi kuma kawai akwai wani wanda zai shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azabin ai babu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daka neman ruqya istirqa istif'al ne nema gurin wani shine aka ce su waɗannan bayan Allah ba sa yi amma dan ka ce na kai mun addu'a saboda hannunka na ciwo saboda ka kare saboda kanka na ciwo na kama mun kai ka san zai yi addu'a ya tofa ba zunubi kai ba amma in son samu ne ko dai kai da kanka ko ka hakura amma in shi da kanshi ne ya hankalta sai ya zo ya ce zai maka babu laifi mun gane wannan ko to sai ya ce rukuyar da ta kasance an yi ta da nassi tatacce daga ƙur'ani da sunna amma nan ya ƙayyada abu biyu humma da me da ain saboda hadisi na ainihin buraid ibn al-husayb cewa ainihin sallama ya ce la rukuyata illa min ainin aw huma babu rukuya yani annafi'a shafiya wadda take saurin amfanarwa da warkarwa irin wadda aka yi saboda harbin kunama ko maciji ko saboda ainihin zazzabi na ainihin kambun baka amma wasu dalilai sun nuna kowane kalan ciwo ana iya mishi rukuya sannan wasu dalilai sun nuna rashin neman rukuyar daga gurin wani yana da gasken kamalut tauhid yana cikin kamal at-tawakkul an gane wannan ko to sai malam yace wa zaka lakhtilafa fi sunniyati wannan babu sabani a cikin kasancewar shi sunna ne rukuya da ta kasance babu shirka a cikinta ai hadisin jabiru ibn abdullah cikin muslim cewa akwai wasu bayin Allah sun kasance gidansu su suka saba in an yi karaya in kunama ta harbu in an yi kaza su suke yin addu'a sai aka kawo kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hana daga baya sai ya ce kai ku zo min da rukuyar taku in gani a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam takun fi fiha shirku ya ce ku zo da rukuyar taku in gani in dai babu shirka a ciki to babu laifi ci man istata'a minkum an yanfa'a akahu falyanfa'hu duk wanda ya samu damar amfanar da dan uwan shi daga cikin ku ya amfane shi kenan ne yin ruqya ba laifi bane abinda dai ake gudu kar ya zama akwai shirka a cikin ta an gane wannan amma ruqal majhulatul ma'ani fadhaka wasawisun minash shaytani amma ruqyar da baka san me ake cewa ba ya fata-fata ya ilu ko ana kawai rukuya ce ake yi baka san me ake kai daga jin fata-fata da ilu akwai matsala to daka baka san me ake cewa ba fa zaka wasawisun min shaytani to duk surkullan shaytan wasu wasi ne na shaytani wa fihi qad jaa al hadith annahu shirkun bila miryatin fahdharannahu hadisi ya zo daga annabi sallama cewa irin wannan rukuya din shirka ce dan haka babu kokonto a cikin shirkiyarta haka ka kiyaye ta ka kiyaye ta shi yasa annabi ya ce la ba'sa bir ruqa ma lam takun fihi fiha shirk kenan hunaka ruqa fiha shirk lidha yani ihtija ila al-ihtiraz wal istithna إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر domin duk wanda yake faɗan wa'annan kalmomin kai wanda muka ji ya su fata-fata da iya baka san me kake cewa ba ba mamaki ya zama zunzurutun kafirci ne domin me aw huwa min sihril yahudi muqtabas ko ya zama an koyo shi ne an yi iktibasin shi an cinno shi daga ainihin sihiri na yahudawa dan shahararru ne su a cikin sihiri yace wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin yani kibar al-yahud kafaru yani saharu hum alladhina ta'allamu as-sihra wa 'allamuhu wa dafa'u 'an li'annahum kanu yasta'miluna ash-shayatin fi dhalika to daka mushrikai na makka sun koyo tsafi daga yahudawa Abdullah ibn Mas'ud ya zo gida ya gama ta shi da wani zare a wuya ya kama zaren ya fusge shi mun karanta a karatun kitabut tauhid ko ya ce lafiya ta ce wallah idan take ciwo take zuwa gurin wani ba yahudi da ya bata wannan zaren ta daura sai ta ji sauki sai ce to inna ahla ibn mas'ud laghinan an hadhihi aw kama qala radiyallahu ai iyalan gidan ibn mas'ud sun wadato daga sai sun hada Allah da wani Allah ya kawo sauki jefar da wannan shirman kun gane wannan ai أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام وند أكا جي أكا تشنو أكا كويا موا جاهلي لبسوه وند سكا قربا تدى كو سكا شاكو لاشي دا الدين المسلنشي فالتبس سيا قوري دا الدين داك سيمو تنيكي أي فحذرا ثم حذار منه كشيدن كا bayan wani kashedin daga wannan ainihin wato irin surkullan la ta'rifil haqqa wa tan'a anhu kar ya zama ka san gaskiya kuma ka nisance ta na ayan a yani ba'uda yab'udu to mu bar shi sai mu tashi zance akan tama'im insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am فذاك من هدي النبي shi waccan ruqya da ta zama da sunna za a yi ta da Qur'ani da sunna tana cikin shirya ta manzan Allah muka ambace sallama yayi an mushi an yi a gaban shi ko to shir'ati kuma shari'a ce ta annabi duk abinda annabi ya tabbatar da shi ya zama shari'a shi wa zaka lakhtilafu kuma irin wannan ruqya babu sabani fi sunniyati cewa sunna ce yin shi na fa zaka wasawisun min ash-shaytan baka da shi إيه فذاك وساوس من الشيطان إيه أنما وسواس نيكو فذاك وسواس من الشيطان إيه أما أن يأمرك المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان إيه بكريبكو زي تفي وسواس مفردين وساوس شيني shine jam ba mamaki akwai nuskar wasawis tunda baitin akwai irin shi a cikin nuniya ta ibn al-qayyim ita ce ta jani kun gane ko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu na'am
an ga ruqa majhulatul ma'ani akwai wanda in za su mutum tofi